بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن جزء من التاريخ باب أفضل الصيام وغيره ma na ce babu na talatin da hudu ne babu afdalu siyami baban da ke bayanin mafificin azumi wa gairuhu da ma wani shi hadisi na 223 an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma kala yake cewa ukhbiran nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu an ba annabi sallallahu alaihi labarin cewa ni ina cewa wallahi la asuman nahar wallahi zan yi ta azumin wuni kullum wala akuman nan laila kuma zan yi tsayuwar dare kullum ba kwanci ma ishtu matuƙar rayuwata wuni azumi kwana sallah faƙala nabi sallam sai annabi sallallahu suke cewa an tallazi kulta zalika kai ne ka faɗi haka maƙul ga wannan yake nuna mana karantarwa ta annabi sallallahu wajen an ce jita jita kaga nan ce mishi akai an ba annabi labari cewa abdullahi bin amr bin al-as ga abin da ya ci bai shakku wanda suka kawo mushi labarin sahabai don ba ƙarya su mushi ba amma duk da wannan sai da ya kira shi ya tambaye shi na ji ana cewa kaza haka ne ba kawai ya hau shi da faɗan ba cewa ai bai kamata baka ce kaza ba a yin kaza alhali bai tsaya bai samu tabbaci fa qultu lahu sai na ce mishi qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace na faɗa hakan kin fansan ka ba aihiyata da ma'aikina ma'aikin Allah qala sai ce fa innaka la tastadi zalika kai ba zaka iya haka ba fasummu afdir ka yi azumi ka ci wa kum wa nam ka yi tsayuwar dare kuma ka yi barci mina shahari sa wa sun mina shahari salasta ayyam a duk wata ka yi azumi kwana uku fa innal hasanatu bi ashri amsalha kyakkyawa ana limka ta da kwatankwacin ta so goma wa zalika misli siyami dahar to in kai haka kamar ka yi azumin zamanin ka ne duka duk wata kana yin uku qultu inni la udiqu afdala min zalika yace wallahi ni na iya sama da haka kala sai ce fa sum yawman wa afdir yawman ka ci yau yaumaini wa afdir yaumaini ka yi azumi rana daya kwana biyu ka ci abinci qultu sai na ce inni la udiku afdala min zalik ni na iya sama da haka kala sai ce fa sum yawman wa afdir yawman ka ci yau gobe ka yi azumi fa zalika siyamu dauda alaihi salam wannan shine azumin annabi dauda huwa afdalu siyam shine mafificin azumi ma'ana babu sama da shi qultu sai na ce inni la udiku afdala min zalik ni na iya sama da haka faƙala sai ce la afdala min zalik babu sama da haka wa fi ruwayatin a wata ruwaya ce la sauma fauka sauma akhi dauda alaihi salam babu azumi sama da azumi irin na dan uwana annabi dauda alaihi salam shadarar dahar rabin zamani sum yawman wa afdir yawman yace mishi kai azumi yau gobe ka ci kai yau gobe ka ci kuma yadda annabin sallallahu alaihi ce mishi ba zaka iya hakan in ba sai da ta kai da ya suwa lokacin da karhin shi ne yana matashin shi ne yana jin karhin da jini a jika amma sai da ya shekarun da yake nadama ce la laita ni qabiltu rukhsati rasulullah sallallahu ina ma a ce na amshi rangwamen annabi sallallahu dan sun rabu da shi ya dau alkawali ba ya saba ba haka zai tahi kuma yana shan wahala an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma kala yake cewa kala rasulullah sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahabba siyami ila allah mafi soyuwar azumi wajen Allah siyamu Dauda alaihi salam azumin annabi Dauda alaihi salam wa ahabba salati ila Allah salatu Dauda alaihi salam mafificiyar sallah a wajen Allah wadda ya so ita ce sallar Dauda alaihi salam kana namu nisfal layli ya kasance yana barci rabin dare wa yaqumu sulusahu kuma sai ya tashi sulusin dare wa yanamu sulusahu kuma yayi barci sulusin dare ɗaya bisa shiddan shi kenan barcin tsakiya ya sanya shi ya kwanta in sha biyun dare ta yi ya tashi kuma sai ya yi sallolin shi zuwa kama awa biyu sannan kuma sai ya kwanta asuba ta tarro shi yana in yayi haka nan sai ya zama na kama a daren bai yi komi ba ne bai hana barkan idan shi barci wa kana ya sumu yawman wa yafdura yawman ya kasance yana azumi rana daya kuma ya ajiye rana daya an abi hurairah radiyallahu anhu Allah radda shi ke ce ausani khalili badadai na ya mun wasiya rasulullah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi bi salasin da abu uku siyamu salasati ayyami min kulli shahr azumi guda uku a kowane wata shine azumin ayyamul bid kwanakan haske sha uku sha hudu sha biyar ya fassara su a wani hadisin warkata duha da raka'o'i guda biyu na wallaha wa an utira qabla an anam da kuma in yi wuturi kafin in yi barci an muhammad bin abbad bin ja'far yake cewa sa'alatu jabir bin abdullah na tambayi jabir dan abdullah ana han nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi juma'a shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da azumin ranar juma'a ma'ana a keɓance ta ita kaɗai don girmama ta a yi azumi ƙala na'am ya ce i waza da musulun musulun ya ƙara a ruwa shi hamma cewa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ka'aba annabi ya hana a keɓance juma'a kaɗai ko asabar annabi sallallahu ya hana an abi hurairah radiyallahu anhu ƙala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasumanna ahadukum yawmal juma'a kada ɗayan ku ya sake yi azumi ranar juma'a illa an yi suma yawan qablahu abado sai in yana azumi kahinta ko kuma bayanta kenan ba ita kaɗai ya banta ba daga nan ya ka gane keɓanta ta kaɗai ya hana an abi ubaid maula bin azhar wasu muhu sa'ad bin ubaid ya ce shahirtu al'ida na halarci idi ma'a umar bin al-khattab radiyallahu anhu tare da umar dan khattab Allah da shi fa qala sai ce hazani yawmana na rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamihima wannan ranaku ne guda biyu wanda manzon Allah sallallahu ya hana azumin da su yau mu fitar min siyama kuma ranar da kuke sallah cewa daga azumin ku wal yawmul akhar da ranar guda ta akuluna min suke kuma wadda kuke cin yanka ko ita ce ranar layya haramun ne azumin ta sun mutum yayi zunubi ma zai samu an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kare yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumaini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gami da azumin rana biyu annahar wa fiɗin ranar layya da ranar sallah azumi wa an istimali samma da kurman yahi wa an yi hata biyar rajulu fi saubin wahid da mutum ya lulluɓa cikin tuha guda ɗaya kurman yahi don saboda idan ya yi shi ya zamana al'aurar shi zata bayyana haka nan ya lulluɓa cikin tuha ɗaya wa an salati ba'a da subhi wal asar da sallah bayan sallah asuba da la'asar yin nafila bayan ta akhrajahu muslim bi tamamihi wa akhraja al-bukhari asoma fagad muslim ya huddo shi dukkan shi bukhari ko ya huddo magana azumin kadai an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla fi sabilillahi wanda yi salla a cikin tafarkin Allah cikin jihadi ba adallahu wajhahu an yannar saba'in kharifan Allah zai nisantar da huska shi game da wuta shekara saba'in a cikin jihadi ne kuma yana ɗauke da azumi babu na gaba babu lailatul qadr babin da ke bayanin lailatul qadr an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadr fil manam wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna musu lailatul qadri a cikin barci fi sab'il awakhir a cikin bakwai na karshe fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ara ru'yakum qad tawadat ina ganin mahalikin ku ya dace fi sab'il awakhir a bakwai na karshe faman kana minkum mutaharriha duk wanda cikin ku zai kirda dan lailatul qadar fale taharraha fi sab'il awakhir ya kirda dan ta a bakwai na karshe an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa taharru lailatul qadr fil fil witri min al ashr al awakhir ku yi kirda dan neman lailatul qadar a cikin wutiri daga goman karshe an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya atakifu fil ashirul awsat min ramadan annabi sallallahu alaihi ya kasance yana itikafi a cikin goma na tsakiya a ramadan fa atakafa aman yayi itikafi wata shekara hatta iza kana lailatu 21 har sai da daren 21 ya kasance wa hiya lailatu allati yakhruju min sabihati min itikafi shine daren da asubat yake hutuwa daga itikafin shi kala sai ya ce mane itakafa ma'i duk wanda ya itikafi tare da ni dan sahabbai suna bin shi fali a tafi fil ashir al-awakhir ya itikafi a goman karshe faqad uritu hadhihi al-layla an nuna mun wannan daren summa unsitu sannan aka mantar da ni ita Allah ya mantar da shi saboda hikimar a rika lalibanta ka a ayyana kowa ya tsaya ya keɓance ita ɗayan kawai zai raya ya ce wa ƙadar aitu ne hakika na ganna asujudu fi ma'in waɗini ina sujada cikin ruwa da taɓo min sabihatiha da asibata cikin mawalkin faltam suwa fil ashr al awakhir ku neme ta a cikin goman karshe waltam suwa fi kulli witrin kuma ku neme ta a cikin kowane witri kowane mara 21 da 3 a zuwa da 9 yace fa madarati sama'u tilka lela sai sama ta zubo da ruwa a cikin wannan dare wa kana al masjidu ala arish masallacin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan bawan dabino ne aka yi shi fa wakafa almasjid sai masallaci ya kece da ruwa fa absarat ayna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya idanuwa na guda biyu suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wa din akan huskar shi goshin shi akwai gurbin ruwa da tabo min subhi ida wa 20 a cikin asuba ta 21 yake nuna mahalikin nashi ya tabbata da mahalikin annabawa gaskiya ne wanda suka ta ra'ayin cewa a daren 21 ga hadisin su babu itikafi amma na 27 ya fi karhi ga sauran ranakun duka baban itikafi an aisha ta radiyallahu anha an amso daga aisha Allah rade ta annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya atike fil ashr al awakhir min ramadan annabi mai tsira da amincin Allah ya kasance yana itikafi a cikin goman karshe na ramadan hatta tawaffahu Allah sai da Allah ya amshe shi sun ma ta kafa a zuwa min ba'adi sannan matan shi suka ci gaba da itikafi a bayan shi su ma a goman karshe وفي لفظ أو لفظي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يا كسن جينا اعتكافي أقوانا رمضان فإذا صلى الغداة إذن يصلى الساهي الصباح كنا جاء مكانه الذي اتكف فيه sai je gurin da yake itikafi yana gama sallah sai koma alhema shi wanda yake aka sa a masallacin yake itikafi cikin ta ana Aisha radiyallahu anha annaha kanat turajjilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana sarce gashin annabi sosai wa hiya ha'idar na mai haila wa huwa mu'takifin fil masjid yana mai itikafi cikin masallaci wa hiya fi hujrati ha'ita kuma tana cikin ɗakinta dan ɗakinta yana liƙe da masallaci daga ɗakinta kawai akwai kofar da ta nan annabi sosai yake shiga masallaci in ya ga dama kuma ya kewayo ya shiga ta kofar wacce daban ta masallaci yana shi yasa shi yana daga cikin masallaci ita tana daga cikin kan wannan ɗakin ta kuma ya bai ko kanshi tana sarcewa yunawilu hara asahu yake nuna mai al'ada ba kazamta ba ce kamar yadda yahuda suke rayawa bisu abinci da ita bisu zama da ita bisu shan abin sha da ita yunawilu har aso yana beka mata kanshi wa fi ruwaya a wata ruwaya wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan ya kasance bai shiga gida a lokacin itikafi sai ga bukata ta dan adam sai bukata ta tilas وفي رواية أتوى رواية أن عائشة قالت عائشة تتشي إني كنت لأدخل البيت لحاجة نينا كسنشي إنا شقا داكي سوى دو تبقاتا تشقا جلن تدم بقاتا والمريض فيه دمي مار الله هي أتشكي ما أسأل عنه إلا وأنا مارة بند تنبيه غشاء نيش سيئن أو تشني kenan wanda yake yin itikafi ko zuwa gaishe da mara lahiya bai bai in akan hanyar shi yake amma takanas ya tashi je gaisar da shi ba zai yi ba an umar bin al-khattab radiyallahu anhu kale yake cewa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni kuntu nazartu fil jahiliya ni nayi alwashi a jahiliya ana ata kifa laila in yi itikafi dare guda wa fi ruwaya a wata ruwaya ce yawman wuni guda fil masjid al-harami a masallaci mai alhurma kala sai annabi ya ce mishi fa aufi bi nazrika ka cika alwashinka wala mai zukur ba'dur ruwati yawman wala laila wasu daga cikin marawaita ba su ambaci ba wuni ko kuma dare yanayin zamana aka ce da wuni da daren duka gaba ɗaya an safiyat bin huyi radiyallahu anha kala take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kifan fil masjidi manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana mai itikafi a cikin masallaci fa ataituhu azuruhu laylan sai na zo ina ziyartar shi a cikin wani dare fa haddastuhu na yi hira da shi sun makumtuli an kaliba sannan na tashi in koma gida fa kama ma'i sai ya tashi tare da ni ya kaliba ni dan ya raka ni wa kana maskanuha fi dari usama ibn zaid masaukinta a gidan usama dan zaid yake idan ba jikin masallaci ba kamar na aisha famar rajulan min al-ansar sai wasu mazaje guda biyu cikin mutanen madina suka wuce da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da ita falamma ra'a ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam asara afil mashihi suka yi gaugawa cikin tahiyya faqala sai ce ala rislikuma akan nutsuwa ku nutsu innaha safiyatu bintu huyi lalle ita safiya ce bintu huyi kenan wannan ya gaya musu haka dan saboda hudda shakku tabbatar sun san cewa ba yadda zai sama annabi sallallahu alaihi tunanin cewa da wata mace ce wadda ba ta shi yake tsaye kuma da dare faƙala sai suka ce subhanallah abin mamaki ya rasulullahi ma'aikin Allah ma'ana kai zan mu mamugun zato har sai ka gaya mu cewa safiya ce faƙala sai ce musu inna shaydana yajri min ibn adam majarad dam shaidan yana gudana a cikin jikin dan adam yadda magudanar jini yadda jini yake gudana wa inni khibtu an yaqza fi qulubikum sharra na ji tsoron ya gefa sharri cikin zuciyarku cewa wata mace ce daban idan kuma ya zama haka sai su kahurta don muna nama annabin Allah zato kahurci ne ba zunubi ba ne kahurci ne wannan sai malamai suka ce dukkan gurin da ya kasance mawadi tuham ne to wanda ya kasance mai daraja mai mutunci ya kare shi ya kiyaye shi ya kiyaye shi don saboda kai zamana a mashi mugun zaton da ba da ba shi ba hau kala ko kuma yace shay'an wani abu daban ma'ana fa kashifa wa inni khibtu an yakzifa fi qulubi kuma shay'an madadin sharran wa fi ruwaya a wata ruwaya yace annaha ja'at tazuruhu shi yasa can malamai suke cewa duk wanda ya gefa kanshi a cikin guraren tuhuma fala lumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kanshi idan shi ya sa kanshi guraren zato guraren tuhuma to kai zamana ya zargi wani duk wanda ya zarge shi shi ya sha makan shi kada ya ga lahin wanda ya zarge shi misali a ce wani babban malami ne mai da gurin kasuwancin shi tudun jamus kullum can yake zuwa ya sun kai sha biyun dare to duk wanda ya gan shi a sha biyun dare ya fito daga gidan wata karuwa ko wa'azi ya kai shi babu wanda zai mishi kyakkyawan zato wa fi ruwaya a wata ruwaya annaha ja'at tazuru fi tikafihi ta zo tana ziyarta shi a cikin itikafi shi fil masjid a masallaci fil ashirul awakhir min ramadan a cikin goman karshe na ramadan fata haddasa inda hu sa'a sai ta yi hira da shi sa'a guda sun makamatan kalbu sannan ta tashi take koma wanda yake nuna mana kyakkyawan tarbiyya da mu'amala ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam da tsakaninsu da shi faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalibuha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya raka ta kaga kyakkyawan abun nan mai itikafi ba a san ya kasance ya shiga wani abu daban wanda ba na itikafi ba amma da ta zo don kyakkyawan mu'amala ba ko ratta bai ce shi yana itikafi bai saurare ta ba amma tashi yayi ya raka ta hatta iza balaga babal masjid sai da kai kofar masallaci inda babu ummu salma a kofar inda ummu kofar inda wanda take ummu salma summa zakaraha zakarahu bi ma'ana sannan ya ambaci hadisin da ma'anar shi ma'ana marawaici ya ambaci hadisin da ma'anar shi sai kuma hajji gaba Mm-hmm.